أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا مريتان أصبر أشرين دبكوي قوتا نترى وتر رمضان هجرات منذ الله صلى الله عليه وسلم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan bakwai miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida kamar yadda kuka sani wannan lokaci ne wanda ake gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan masallaci masallacin imamu malik a karce na wadata a garin niyame jiya mun tsaya aya ta ɗari da saba'in da takwas a yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da tara sannan kuma insha Allahu ta'ala akwai bayanai da ya kamata a gabatar a ƙarshen karatu malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله الله بيكسن تيبا وأن كان تسلب من الزمان ba a cewa can da Allah ya kasance ko ko bai kasance ba domin mi domin babu wani lokaci wanda ya gabaci Allah Allah shi ya halicci lokaci ina fatan kun fahimce ni rana da wata da su muke auna lokuta a ce awa ashirin da hudu to lokacin da ba a halicci rana da wata ba da mi ake auna lokuta shi yasa malamai suke cewa da Allah yake cewa walaqad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam mun halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su a cikin kwanaki guda shida malamai suka yi sabani shin kwanaki guda shida a wajen shi shi ubangiji ko kwanaki guda shida irin namu ko ko abin da ya kaddara ma kai ne domin wannan lokaci ba a yi rana da wata ba balle har a ce kwana shidda lokaci kaza zo ga yar kaza zuwa ga lokaci kaza dan haka wannan da anka ce ma kana Allah ba zai yiwa ba ga Allah an gane ni bai dace da hikma ta ubangiji ba shine ma kana Allah li yadhara al mu'minina yabar mu'minai ala ma antum alaihi akan abin da kuke akan shi حتى يميز الخبيث من الطيب أو تكراء حتى يميز الخبيث من الطيب إمام حمزة ده الإمام الكسائي ده إمام خلف العاشر ده إمام يعقوب cikin ƙurra guda goma waɗannan guda hudu sun karanta yumayyiza fi'ili ne na mayyaza yumayyizu tamyizan kamar ka ce qaddara yuqaddiru taqdiran kamar ka ce sallama yusallimu tasliman ina fata an fahimta to shi ko ga kira'a hatta yamiza fi'ili ne na maza yamizu lil fasli bayna shay'aini ai har sai Allah subhanahu wata'ala ya bambanta al khabisa wanda yake mummuna min at-tayyib da wanda yake nagari mai kyau ma'ana bai yiwa mutane su taru a zo a ce za a yi aikin Allah kowa ya ce Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to cikin tafiya Allah bai bari sai ya bambanta waɗanda suke masu gaskiya da waɗanda ba su da gaskiya domin sanin abin da yake cikin zuciya Allah shine ya kadaita da shi amma yau da gobe a ci gaba da yi na ake gane mai niyya ta gaskiya da wanda bai da niyya ta gaskiya wanda adda wani tere cikin aikin Allah wanda adda wata bukata ko wata manufa in bai cimma manufa sai ba sai shi gudu an taho za a aikin Allah wani yana son a sa shi shugaba da an yi zabe an kace to an sawa ne shugaba wani annabi sai ce a shi bai yi kaga da shi aka sa shugaba da zai yi kaga ba aikin Allah ya zo ba ya zo ne don a bashi shugabanci yana da kyau in za a aikin Allah ka aje girmanka in ka aje girmanka saboda ka kalli girman Allah a'a shi wani jirin shi kai in dai za a yi aikin Allah sai dai a yi irin yadda yake so in dai ba yadda yake so za a yi ba to ba za a yi aikin ba in dai ba za a ba wani matsayi kaza ba ba za a yi aikin nan ba in ba za a ba wani kaza ba ba za a yi aikin nan ba in ba shawarar shi za a ɗauka ba ba za a yi aikin nan ba to duk cikin tafiya Allah yake kakkaɓe waɗannan mutane sai an gano mutumin da addinin ya sha mai kai wani babu ruwa nai kowa zai zan shugaba ya zan shugaba aikin Allah ya ci gaba wani babu ruwa nai kowa za a ba matsayin kaza shi dauka babu ruwa nai wani duk abin da za a rabewa cikin aikin addini ko an kawo duniya gaba ɗaya an rabe ba a bashi ba shi dai addinin Allah ya ci gaba to dole sai cikin tafiya Allah zai bayyana ya nuna wannan mai gaskiya ne wannan kuma ba mai gaskiya bane kuma alƙawali ne wanda Allah subhanahu ya dauka akan shi ayoyi da dama sun yi bayanin wannan Allah subhanahu wata'ala ce a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fi nasi ja'ala fa idza udhiya fi llahi جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين dole sai an bambanta masu imani da ba su da imani cikin tafiya da sallah da azumi da zuwa wajen wa'azi da son masu imani da kaga mutum yana girmama waɗanda suke addini suke tsaye ga aikin addinin Allah alamu yana da imani kenan amma kana girmama mutanen banza kana nuna kana da imani ƙarya kake yi domin ba yadda za a yi mai imani ya kimanta wani mutum wanda bai da imani duk mutumin da yake ma Allah sabo bai da kima a idanunka kowane ne shi wannan shine alaman mutum yana da imani to Allah ya dauki alƙawari sai ya bambanta don haka kalubalen ku ya ku mutane duk wanda yace aikin Allah a ataho kalimar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace aikin addini kofa na bude duk wanda yace sunna kofa na bude geme an baka dama Allah ne yake sa geme ya karu kai na kace kana ɗebe shi babu matsala an gane ni amma sai an taho wajen mu'amala za a gani shin umarnin da alkur'ani ya ce a yi cikin kasuwanci kana yi ko ba kai abinda Allah ce a yi kyautata ma iyaye kana yi ko ba kai sannan sanin kiman mutane na gaba waɗanda Allah ce a girmama shin kana girmama su ko ko baka girmama su sai a duba a gani cikin suluku ɗinka sallaka irin wadda an ka ce a yi ce ko ko irin wadda ka ga dama wannan shi ne hatta yumayyiz hatta yamiz al-khabitha min at-tayyib ko kuma hatta yumayyiz al-khabitha min at-tayyib mummuna da mai kyau na ana zancen mu'minai ne ina fata an fahimce ni kenan mu'mini shine ke tsarkakakke at-tayyib mu'mini al-khabith kuma shine mummuna shi kuma at-tayyib komi kasancewa shi kadan to shine Allah yake bukata shi ko mummuna komi yawa ne bai da wani amfani kamar yadda suke cewa mugun abu mai alhabbanza ko ba kanan bane Allah ce qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun sannan at-tayyib muzakkar ne in mutun yana da tsarki yana mumini wanda ta dace da shi mumina ina fata an fahimce ni in mutum mummuna ne wanda yake na dauke da datti na kafirci da na sako wanda ta dace da shi irin shi ina fata an fahimce ni Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat kana mai imani bai dace a ce fasika tana burge ka ba bai dace a ce MCS tana burge ka ba kuma kai gaba mutane sallah cikin karce ka zo ka bata ba mutane addini ka halaka addini ka sa gayu ba su ganin kima addini gaba daya liman ya ce sai ya arme gayya eh wadda MCS ta kowa ya san ta fasika ce kaga sai gayu su rena limanci su rena karatu su rena addini kuma ba za su bi ka ba mi za ka yi da ita saboda ba ta da kima cikin addini bai dace ka kalle ta ba yana da kyau dole irin wannan mu dauke shi sai Allah ce wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaib Allah bai kasance ba zai tsinkaye da ku gaibi ku san abin da a cikin zuciya an gane ni ma'ana da mun san gaibi da da yawan abubuwa ba za mu yi su ba Allah ya ɓoye gaibi a wajensa saboda hikmomi da dama waɗanda ɗan adam za a jarrabe shi da su inda mun san gaibi da munafikai ba a ma ko sun ce la ilaha illallah sai a kashe su ko ba kaɗan bane kaga Allah bai tsinkayar da mu niyoyin da a cikin zukatansu ba an gane ni da Allah ya sanar da dan adam gaibi da shi kenan ba a kasuwanci duniya to wa zai dauko kaya ya san haduwa zai yi shi dauko su yana yiwa bai dauko su wa zai ba wani riba kowa bai ba wani riba amma saboda baka san can ba da nan da nan za a dauko ai kaya wanga ya je ya saya ya ci riba in ka san waɗannan kaya faduwa zaka yi kaga ba za ka sayar ba to haka ne sai Allah ya ɓoye gaibi inda ka san gaibi sai ya zama to waɗansu abubuwa ba za ka aikata su amma sai a barka a ɓoye ma mutuwa an ɓoye mutuwa saboda a san wa zai bauta ma Allah da gaskiya wani da yake son zai yi dubara inda an gaya ma mutum shekara arba'in za ka yi sai ce a to ya yi kyau talatin da tara da wata shida duk za mu sha daɗin mu kaga wata shida sai ya tsaya bauta ko kuma ya bari sai an kai ƙarshe ma sauran kwana biyu ya ma Allah wayo ya ce to bari mu tuba tun da dai an ce Allah na karɓar tuba to sai shi tuba yinin nan biyu da suka yi mai saura ya zauna masallaci ya kama istighfari har mala'ikan mutuwa ya zo sai Allah ya koyi ta an gane ni da aka ɓoye ta don saboda a gani su munafukan a jarrabe su ko a jarrabe ku su an jarrabe ku da su ta hanyar suna cutar da ku kuna jin bakin ciki don saboda ɗan adam yana yin hankuri akan abin da yake kauna a cutar da kai don Allah kuma kai hankuri don Allah wannan yana nuna kana son Allah su kuma munafukai don su ƙara zunubi su ƙara shiga cikin haɗari waɗansu kuma yana yiwa Allah ya so alkhairi da su su tuba kaga da an kashe su da ba su tuba ba ina fata an fahimce ni wasu kuma su ƙara ba kansu zunubi sannan kuma dan Allah ya ƙara ba ku darasi in ana tare da munafikai ba a san su ba suka yi wani aiki sai su bayyana shikenan sai ku ƙara ɗaukar darasi waɗannan makiyan mu ne sai a ɗauki darasi a ce ba duk mutum za a yarda da shi a duniya ba mutanabbi yake cewa walamma sara wuddun nasi khibban jazaitu ala ibtisamin bibtisami wasirtu ashukku fi man asfafihi li'ilmi annahu ba'd al-anami ya ce walan ma tsara wuddun nasi khibban lokacin da soyayya ta mutane ta zamanto abu ne wanda a ɓoye mutum ya zo yana maka dariya amma ba dariya yake yi ba watsa haƙura ne yake yi har cikin wani baiti yake cewa idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa mubtasimu yace in kaga zaki ya bude baki yayi hamma ya saki haƙura to kaka sa tsammanin zaki dariya ne yake yi nama zaki to dan haka ba duk mutumin da ya bude ma haƙura ya ba gaskiya ne wani lokacin da nake shirin kashin ka shi na ce walan ma sara wuddun nasi khibban wato lokacin da soyayya ta mutane ta zaman to yaudara ana nuna ma ana kaunarka amma ƙarya alkhibbu shine alkhida sayyidina umar yake cewa lastu khibban wala alkhibbu yakhda'uni ni ba munafiki nake ba in nuna mutum ina kauna tai ban kauna tai kuma munafiki bai sai yaudare ni ba sai mutanabbi ya ce jazaitu ala ibtisamin bibtisami sai ni saka ma wanda ya min murmushi da murmushi wanda ya bude min washirya ni in bude mai mashirya wanda ya min dariya ni ma sai in yi mai dariya yace wasirtu ashukku fi man asfafihi sai na koma ina shakka duk mutumin da nake alaka da shi duniya kaf ban yarda da kowa ba don mi yace li ilmi annahu ba'd al anami dan na san cewa shi dan adam ne shi ku adam yana yaudari kaga in babu munafikai ba a san tsammani ana yaudara amma sai an ka bar munafakai saboda ka koyi wayan duniya in kana nan kana ta abubuwa ya akwai munafakai sai kai hankali ina fata an fahimce ni sai Allah ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah yana zabe daga cikin manzannin shi wanda yazo sai ya sanar da shi gaibi ina fata an fahimce ni domin manzanci zabe ne kowa zai yin aiki zabe yake yi in zaka yin gina zaka yi zabe ka zabo wanda mai ginin da zai ma gina tela zaka zaɓi wanda ya zai ma ɗunki mata zaka zaɓi wanda za ta zauna tare da kai ko ba haka ba makwabci in kana da zaɓi dole sai ka zaɓi wanda zai zo tare da kai aboki zaɓe ake yi shugabanci zaɓe ake yi ko wani irin shugabanci dan haka Allah da ya san waɗanda suka cancanci su isar da sakon shi sannan ya zaɓe su duk wanda ya suka ga zaɓin da annabawa suka yi ga zaɓin da Allah ya na annabawa ya kafirta domin Allah hakim ne ba zai yi zaɓin da ba na gaskiya ba ka yi suka cikin kasancewa Allah hakim shi yasa kafirran makka suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim bi yasa ba a saukar da qur'ani ba ga wani babban mutum Allah ya zaɓi wani shugaban ƙasa na makka na wancan lokaci ko kaza amma sai a zo a ɗauko wani ɗan yaro kawai sai a ce an bashi annabta Allah ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke rahama suke rabon rahama ubangijinka an ba su nasu raba balle har su ce abawa ne kuka abawa ne ha in Allah ya dauki dukiya ya ba wani ka taba cewa ya haron can dan mi Allah ba shi dukiya da ya baka zakka 30 kace ka amsa kace nagode Allah ya saka da alheri Allah ya kara ma albarka ha ko ba ka nan bane Allah sai shi dauki mulki ya ba wani in kace kai mai iskanci sai sa a kulle ka a kida ma kashi amma sai Allah ya dauki fahimta ta ilimi sai ya ba wani sai ka kira spectan shi saboda shi ilimi na gare shi bai da kuɗi balle ya baka na rago bai da sojoji ko polisai ko dogarai balle ya ɗauki mataki akan ka to baka jin tsoron Allah da shi ya fifita shi ka ji tsoron Allah ya da wadancan mara amma ba za su yi ba sai mai rabo Allah zaɓe yake yi sai Allah ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah imani na gaskiya wa rusulihi ku yi imani da manzannin shi kaga wannan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne amma an ce ai imani da manzanni domin addinin musulunci ba ka tabbata mumini sai kai imani da dukkan manzannin Allah marmakon a ce fa aminu billahi wa rasulih ku yi imani da Allah da manzon shi ko ba haka ba a'a sai aka ce ku yi imani da Allah da manzannin shi gaba daya domin mu a wajen mu dole sai kai imani da dukkan annabawa ina fata an fahimce ni amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وإيسى و... وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون دول إيمانك بيتك سيكا إيمان دي أنباغ بعد kenan kiristoci ba musulmai bane kafirai ne don ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahudawa kafirai ne ba su yi imani da annabi Isa ba ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk yadda za ka yi kai kokari kai dubara ka sa su cikin musulunci ƙarya sun kafirta Allah ya gane da mu wa in tu'minu idan kuka yi imani da dukkan abin da aka ce ku yi imani da shi ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah da manzanninsa da littafansa da ranar ƙarshe da ƙaddara ta alkhairi ko ta shari dole sai ka yi imani da waɗannan guda shidda su ne arkanul iman in ka yi biyar bai yi ba ɗai bai yi ba biyu bai isa uku bai yi ba hudu bai isa biyar bai isa biyar da rabi bai isa sai ka cike su shidda cif kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan kuma ka yi imani da ranar ƙarshe ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر sannan kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri wa kullu shay'in indahu bi miqdar inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar sai ka yarda kaddara ta alkhairi ko ta sharri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin za a ji tsoron Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim sannan ku ji tsoron wuta wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin sannan ku ji tsoron fadawa cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala domin an umurce ku ku ji tsoron kafirci da sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce to in kun ka hada waɗannan dan an yi hasbu ba aka ba an ce tu'minu an yi imani an imani da ni an kaddara maka su can wani wuri ya faɗe su kuka ji tsoro kuka ji tsoron mi kuka ji tsoron Allah kuka ji tsoron wuta kuka ji tsoron fadawa cikin sakon Allah ko ba haka ba to falakum ajrun azim haqiqa kuna da lada mai girma kaga sharadi na da jaza'i in imanin ka bai cika ba baka da lada in taqawakka bata cika ba baka da lada in tu'minu wa tattaqu kaji sharadi guda biyu kai imani imani na gaskiya cikakken imani sannan ka ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya falakum ajrun azim nan kan kana lada mai girma in ka fitar da wani daga ciki baka da sakamako ko guda ash-shartu wal jaza wala yahsabanna alladhina
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير malaman tafsiri sun yi saɓani akan aya ta ƙarshe wadda ta yi bayani akan yakin Uhud kunda sun san tun bayanin da ake yi duka waɗanda ayoyin sun sabkali akan qadiyyar da ta shafi yakin Uhud tunda an ka ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim ana zancen Uhud ne akai ta kawo darussa darussa kaza da kaza da kaza da kaza domin ana karantar da mutum ya samu darussa mahaifinka zai gaya ma abubuwan da suka gabace ka don saboda ka samu guzurin da za ka rayuwa ta gaba wadda za ta zo ko da ya mutu an gane ni to sai suka ce nan falakum ajrun azim daga nan bayani ya kare amma za mu fassara wannan aya sai mu zo mu yi tarjihi akan abin da malamai suka faɗa sai Allah subhanahu wataala ce wala yahsabanna alladhina kada waɗanda suka yi wato wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi kada waɗanda suka yi rowa da abin da Allah ya ba su an fahimce ni ko kuma qira'a ta hamza wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi kada kai zaton waɗanda suke yin wato rowa da abin da Allah ya ba su na falalatai to nan qira'o'i guda biyu in an ce wala yahsabanna alladhina kada su yi tsammani wala tahsabanna alladhina kada kai tsammani kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma kai mai sauraren magana ko wanda ake magana da kai to anan in mun ka dauki qira'a ta yahsabanna alladhina kada su yi zato su to alladhina shine fa'ili to yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi silatul mawsul ne dole sai ka kaddara maf'ulun bihi guda biyu domin shi hasiba fi'ili ne yana buƙatar maf'ulun bihi biyu a cikin larabci akwai fi'ili wanda yake lazim ne shine wanda bai bai da bai da maf'ulun bihi an gane ni kamar ka ce hasuba ya samu daraja mutum ne mai daraja kaga bai da maf'ulun bihi amma akwai wanda ya ta'adda bi harfil jarri jalasa alal kursi baka ce jalasa al kursiyya ina fata an fahimce ni to akwai wanda yana da maf'ulun bihi guda ina fata an fahimce ni shi misali kamar qara'a sai ka ce qara'atul kitaba to akwai wanda biyu gare shi zanantu muhammadan qa'iman kaga muhammadan maf'ulu bihi al-awwal qa'iman maf'ulun bihi thani sannan akwai wanda maf'ulun bihi uku yake bida ina fata an fahimce ni kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim yuri fi'li ne na ara yurihim kaga muhimkin nan shine maf'ulun bihi al-awwal a'malahum maf'ulun bihi sani hasaratin shine maf'ulun bihi salis kaga dole sai ka san bambancin su to shi hasiba wanga mai bukatar biyu ne kamar yadda mun kai muku magana to in an ka ce alladhina shine fa'ili to ina maf'ulun bihi guda biyu kenan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi al-bukhla huwa khairan lahum rowat ita ce alkhairi gare su amma in ka ce wala tahsabanna alladhina kai kada kai tsammani to kaga fa'ili yana cikin fi'ili kin to alladhina shine maf'ulun bihi al-awwal kenan wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi alladhina maf'ulun bihi al-awwal kada kai zaton waɗanda suke rowa da abinda Allah ya basu na falalatai huwa khairan lahum shine maf'ulun bihi sani shine alkhairi gare su domin mi domin suna ganin suna taskance dukiya bai hidda zakka yana ganin kuɗi ne karuwa suke ya zan milci miliyardaya ko ya zan miliyonaya ko ba haka ba yana ganin dubara ce ya tar da kuɗi ya aji ya sai kaya yana taskancewa yana ganin alkhairi ne ke yi a kallon da suke yi shirme ne dukiyar za su barta nan duniya musan abin da za a yi da ita ba za a shagiya da ita za a bi mata da ita za a walakantar da ita sai Allah ce bal huwa sharrun lahum ai lalle sharri ne gare su wanda dukiyar suka ajiwa dan haka duk mutumin da yake kin fitar da dukiya tai ta zakka ko kuma yake kin taimakawa da dukiya tai kada ya sa tsammanin ya zalunci talakawa wallahi kashi ne zalunta sharrul lahum Allah ya ce ba ni ni faɗa ba fa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama za a yi musu sarka a darme wuyan su da abin nan da suka yi ruwa da shi kuɗin nan a maida su da an ka ce za a yi musu sarka ba irin sarka ta duniya ba sarka ta wuta za a yi ma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa irin azabar da za a yi masu dukiyar da suka ciyar da ita cikin fi sabilillah a cikin tauba Allah ya kawo wanda sauran wadan saurare ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam ranar da za a narka ta da wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum za a goga ta ga wato huskokinsu wa junubuhum da cikkunansu wa zuhuruhum da bayansu ana cewa hadha ma kanastum li anfusikum ya alhash ga duke da ka aji makanka yanzu nan ba zan can gudun alhaji na ba fa zuqu ma kuntum taknizun ku dandane azaba da abinda kun ka zo kun kasance kuna taskancewa kaga kawai akan ta gaban Allah shi yasa zunubin ka sai a ce dauka shi zaka yi dukiyar nan da ka ƙin sadaka da ita ko nan duniya an ka azama buhun zato mutuwa zakai to can kyama sai ka ɗauke shi khalidi wato yahmiluna awzarahum ala zuhurihim a zo a azama su a ce sai ka ɗauka akwai azaba wadda za a yi musu waɗansu za a iya mayar da su su zamanto wasu hadisai suna nuna cewa dukiyar za a mai da ita kamar maciji tana saran mutum tana cewa ni ce dukiyarka da kaskance kakkin aikin Allah da ni don haka ya kamata masu dukiya su ji tsoron Allah ba ga ba malamai suke yi da ku ko wani abu a'a wannan addini da kuke gani bai ci gaba sai muna gaya ma juna gaskiya muna ma juna nasiha babu wani mutum wanda muke da adawa da shi ko don wani abu da Allah ya bashi paske wanda Allah ya ba ilmin alqur'ani in dai har ya san kima alqur'ani wallahi duk abin da Allah ba wani duniya wallahi banza ne gare shi don bai samu komai ba me ya samu duk kuɗin duniya an gama su ba su daidai da sura guda ko aya guda duk mulkin duniya shirme ne rikici ne bace-bace ne zage-zage ne ko ba haka ba amma Allah ya baka abin da ya sabkan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya abin da ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa saboda shi ne alkur'ani ya fara sauka gare shi to Allah ya ɗauki wannan ni'imar gaba ɗaya cikin sahabbai akwai da sun mutu ba su haddace alkur'ani ba ko ba haka ba sun ga annabin gashi ya gane su amma Allah bai kaddarci za su haddace alkur'anin ba kai kuma Allah ya baka shi har kana tunanin dan wani ya shiga wata mota ko yana da kuɗi ko yana da wani matsayi na duniya ya fika wallahi baka san ciwon kanka ba sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard ga Allah ne gadon sammai da kasai zai komawa da an ka ce gadon su bayan mutane su mutu dama shi adda abinai amma a hankalinku yanzu ga hannunku suke shi yasa wani ka cewa kasata dukiyata da abin da ya kama da hakan ga amma dama aina Allah ne ko ba haka nan bane amma a zahiri kana ganin kamar naka ne to an dan baka wani dan mulki wanda za a jarraba ka da shi an dan baka a gani shin zaka yi ko ba zaka yi ba kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala inna nahnu narisu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun komai zai koma ga Allah ashe kaga ku kare kai ma Allah aiki duk gidajen da muka yi in an kai girgizar kasa duk sai su zube ko ba ka nan bane duka ƙasa ta koma libur ashe gidan da kai ba kanka na kaima ba in baka gina masallaci ba gida na ka gina na kwana ka aikin banza tunda za a girgiza ƙasar ta koma sample shikenan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta dukiya ina take ta bace bankuna sun mutu kuɗi babu sai dai akai su jahannama ai mutane azaba da su kaga babu dukiya babu abinda za a yi da dukiya ranar tashin alkiyama ba ta amfanin ka da komai to shikenan kaga gadon sammai da kasa ya koma gawa ya koma ga Allah kenan ƙara ka yi kokari tun yanzu ka bayar tun kana da dama ilimin baka ba mutane ba ka ki karanta suwa ka ki da'awa ka mutu an tsere na tashin alkiyama uljima bil jamin min nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi maliki zami na wutar jahannama in kana da ilimi baka wa'azi baka karantar da mutane ka boye gaskiya ka zan munafiki wallahu bima ta'maluna khabir a wata qira'a والله بما يعملون خبير ابن كثير da Abu Amr da Yaqub sun karanta wallahu bima ya'maluna Allah game da abin da suke aikatawa khabirun masarina ko kuma mai bada labari ne ko kuma bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa can ya ce yahsabanna allazina ka gane su sai ce bima ya'maluna ya kalli farkon su ya ce yahsabanna allazina kasu yi tsammani bima ya'maluna game da abin da suke aikatawa amma da ce wala tahsabanna alladhina kada ka sa tsammani sai ce wallahu bima ta'maluna da kai mai sauraren da kai annabin da aka yi ma wahayi da ku waɗanda kuka taskanci dukiya Allah yana gani an yi iltifati kenan za a karbi dukiyar nan gare ku bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kowa ya aikata ɗan uwa musulmi malamai sai suka yi sabani shin wannan aya ita ce ƙarshen bayanin Uhud ko ko waccan ta gabanta waɗansu malamai suka ce waccan aya ce domin an yi zancen munafakai wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yastabi bi rusulihi man yasha wadansu malamai suka ce a'a wannan aya ita ce ta karshe don mi sai aka ce to ai ana ana zancen dukiya menene alakar dukiya da yaki ko ba kanan bane a akwai alaka mana can an yi zancen kada a ci riba ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ba ana zancen uhudu bane saboda masu cin haram ba su kan labari duk yadda muke so mu ci nasara akan kafirai in muna cin haram ba za mu ci nasara ba nan kuma Allah yana zancen lokacin da ake aikin addini masu ɗauke dukiyarsu suna ɓoyewa jihadi bai yi sai da dukiya wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah duk inda an kaso sai an yi zancen shi ko ba haka nan bane kenan ko zancen dukiya yana da alaka da jihadi ina fata kun fahimce ni to wannan ra'ayin ma ra'ayin ni ina ganin ya fi karfi sosai saboda dole babu yakin da za a yi a duniya sai an zo an kawo dukiya ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda in babu abin da za a ɗauka su sai dai ai hankuri ko ba nan ba Allah ce wa ja'al mu'adhdhiruna min al-a'rab li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula sayusibu alladhina kafaru minhum 'adhabun alim laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ashe jihadi tun zamani annabi da kuɗi yake shi ba mu sa abin da masu kuɗi suke nufi ba suna jiran malamai su je su yi karatu su samu ilimi sannan su je su yi kasuwa su samu kuɗi su zaka su gina masallacin ne su gina makaranta su karanta da ɗiyan al'umma ko kuma yalla wani abu za a samu a rinka yin addu'a min yan jika goma goma su rinka faɗuwa daga sama ta bakwai mai aikin addini su a so ba mu san wanda za a yi ba tunda ba dole bane sai mutum yana da kuɗi aikin Allah za a ce kowa ya kawo nashi mai ilimi ya kawo nashi mai mulki ya tsaye ya kawo gudunmuwar shi mai kuɗi ya kawo nashi to kai ka ce baka son kasa dukiya to ya za a yi addini ya ci gaba kuma babu dukiyar Allah ya kyauta ƴan uwa musulmi tafsiri a yau nan ya kamata mu dakanta saboda akwai bayanai da ya kamata mu gabatar ina son in liƙe da waɗansu bayanai guda biyu bayani na farko shine yana da alaƙa da wasu bayanai kan wannan yaƙi na Uhud shine malamai suka kawo hikimomi da dama da a cikin wannan yaƙi zan karanta su a gurguje sai in ba malam bayan nayi bayani akwai dan uwa da ya zo muna son shi like mu da kamar bara ma ya zo ya yi bayani wanda yake sananne ne ba sai mun ja dogon bayani ba amma dai muna zuwa a cikin littahi na sira ar-rahiq al-maktum ar-rahiq al-maktum littahi ne na al-imam mubarak fori ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na gabashin duniya na ƙasar hind ko pakistan wannan littafi na ar-rahiq al-maktum shine ya ci littafi kyauta ta duniya gaba ɗaya da aka yi lokacin da za a rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba da shelar duk malami ya aikata rabitatul alamul islami majalisa ta wato mahadar majalisan malamai ta duniya gaba daya ya samu wannan lokaci an ba shi kyauta ta riyal dubu ɗari riyal dubu ɗari a zamanin mu yanzu kamar miliyan goma sha biyar ne amma a wancan lokaci sun kai miliyan ɗari da hamsin kamar kamar shekara tun abin nafsan sosan kensu ko sosan trais wannan malamin malami ne sosai malami ne ya karanta tarihin musulunci ya karanta hadisi ya yi aikace aikace da dama kuma ya ta ganin kalubale na rayuwa to ya rubuta wannan littafin da ya ce na farko to shina hahada sira ne sai ya ce alhikam da ya zo karshen yakin uhud sai ya ce hikmomi wal ghayatul mahmuda da kuma burin da ake son a cimma nagari fi hadhihi al ghazwa a cikin wannan yaki wanda anka gabata sai ya ce qad basata ibn al qayyim al kalama ala hadha al mawdu' bastan tamman ya ce ibnul qayyim ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda yake mashhuri na ya yi bayani ya yalwata bayani a cikin wannan yakin da hikimominsa bayani wanda yake mai gamsarwa cikakke littafin shi zadul ma'ad fi hadi khairil ibad in kana so sai ka koma can me yasa ya hakan ga dan kai ya ce ma ni bakin littafi na yayi na kowa duk duniya a'a akwai malamai gaba gare ni adalci kenan kada ka maida addinin musulunci naka na kai kadai ina fata an fahimci ni sannan yace wa qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani shi ko ya ce kaga ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisi ne wanda yake yayi sharhin sahihul bukhari fathul bari mujalladi 20 wata wata tiba wata tiba yace qala al-ulama shi ko ibn hajar yace malamai sun ce kaji adalci na malamai ko da shi yace sai yace malamai sun ce saboda malamai suka karantar da shi ba ka ce a ni na ce ba ni ni ni ni yace wa kana fi qissati uhud a cikin qissa ta uhud wa ma usiba bihi almuslimuna fiha da abinda ya shafi musulmi musibar da ta abka musu min alfawaid akwai fa'idodi kaji an kashe musulmi amma sun ce akwai fa'idodi wal hikam akwai hikimomi ar-rabbaniyya na ubangiji an gane ni ashiya'un azima akwai abubuwa masu girma min ha daga cikin su ta'riful muslimina su'u aqibatil ma'siyah domin a ganar da musulmai wato mummunan ta'adin da sabon Allah ke haddasawa mutanen da sun ka saba manzo Allah ƴan kaɗan da amma kaga abin da ya same su hatta da manzo Allah sun san sai da aka ji mai to ina ga yanzu mu ko yanzu wajen saba ma Allah da manzo Allah hadisi an dauke shi wani abu sai kai aji hadisin da mu ba mu da aiki da shi yace wa shu'umu irtika'ibin nahyi da kuma shu'umcin da wato aikata abin da aka hana yake kawo cikin al'umma an kashe ɗiyan mutane ga sunan mutane sun tafi kiyama lamma waqa'a min tarki rumati ko lima waqa'a min tarki rumati mawqifahum alladhi amarahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam alla yabrahu minhu don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci mahalba kada su gusa sun gusa kaga dallahin da suka gani sun aikata suna ganin shi karami amma babba ne wa minha anna adatu ar-rusuli an tubtala wa takunu laha al-aqiba kuma yana daga cikin al'ada ta Allah za a jarrabi annabawa amma karshe su za su ci nasara kaga Udu an yi niyyar kashe shi an shirya an shirya amma Allah bai ba su ba to Allah ya jarrabe annabi kai kuma son ka kai kada Allah ya jarrabe ka nan da nan dadi ya taho addinin musulunci a wallahi ba a jin dadi sai an ce waya ina fata an fahimce ni sannan yake cewa wal hikmatu fi dhalika annahum law intasaru da'iman dakhala fil mu'minina man laysa minhum yace abin da yasa aka jarrabe annabawa da kullun suke cin nasara da kowa musulmi zai zama yanzu inda musulunci shi adda kuɗi shi adda kere-kere duk gayon ga sai zan musulmi amma saboda cikin musulunci akwai matsalar shi su ba su shiga ina fata an fahimce ni kaga har munafiki sai zo ya shiga saboda ya samu daɗi an gane ni walam yatamayyiz as-sadiqu min ghairihi mai gaskiya ba zai bambantu ba da wanda bai da gaskiya kenan wanda yake addini da gaskiya in an samu jaraba zai tsaya wanda kuma ba da gaskiya yake yi ba tafiya ce zai yi ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثه inda kuma kullun yaki za a ci musulmi da kuma ba za a ci damar da za a yi da'awa ba sai a kashe annabin da magoya bayan shi ina fata an fince ni faqtadat alhikmatu aljam'u bayna al-amrayn hikma ta Allah sai ta hukumta a hada tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu li tamyiz as-sadiqi anil kadhib don a bambanta mai gaskiya da mai ƙarya wa zalika anna nifaqul munafiqina kana makhfiya anil muslimina domin munafici ya koyu ga mu'minne ba a san munafikai ba sai da yaki ya zo ba ka sanin mai son ka da makiyinka sai larura ta kama ka sai kaga maza sun wace wanda ga son ka kuma ya tsaya tare da kai falamma jarat hadhihi alqissa lokacin da wannan kissa ta abkuta gudana wa azhara ahlun nifaq ma azharuhu min alfi'l masu munafici suka bayyana abinda suka bayyana na aiki ko wato wal qawl da fada adat talwihu tasrihan sai abinda ya zamanto da kai kaitawa ake sai fito ga fili makiyanka da kana shakka yanzu ko babu abin da kace shakka wa arafa almuslimuna anna lahum aduwan fi durihim musulmai suka san suna da makiya a cikin gida akwai su kana nan kana san tsammanin babu su fasta'addu lahum sai suka shirya musu wa taharrazu minhum suka nemi kariya daga gare su wa minha anna fi ta'khir an-nasr fi ba'd al-mawatin hazman lin-nafs a wani lokaci in an ka jinkirtar da wato nasara sai ya zamanto an yi kaskan da kan da kai da kai wa kasran lishama khatiha don a yi kasa kasa da girman kanka don in kullun ci ka kai sai kaga kai kai na agwadi wanda ba ba a fasa ka kullun in musulmi suna ci kaga sai su manta ko ba haka nan bane amma in wata rana an ka ba ku kashi sai ku ce a bari mu ƙara kanmu jikin mu ko ba haka nan bane falamma ubtila almu'minuna sabaru lokacin da aka jarrabi muminai suka yi haƙuri wajazi almunafiquna munafiqai suka yi raki wa minha anna allaha hayya'a لعباده المؤمنون منازل في دار في دار كرامته لا تبلغها اعمالهم Allah ya yi ma masu imani tattalin babban matsayi gidan aljanna wanda aikin su bai isa ya kai su ba in ba dan da ya mutu wajen shahada ba da bai kai ga wannan babban matsayi ba kuma dole sai an yaki an kashe wani cikin hanyar Allah sannan yake samun shahada fa qayyada Allahu lahum asbab al-ibtila wal mihan Allah ya shirya musu ya gyara musu ya basu wato hanyoyi ko sabubba na jarrabawa don mi li yasilu ilaiha don su kai zuwa ga wannan wa minha anna shahadata min a'la al-maratibi min a'la maratibi al-awliya'i sannan kuma yin shahada ita ce mafi girma ɗaya daga cikin mafi girman matsayi na waɗanda suke masoya Allah ko fasaqaha ilaihim sai Allah ya kawo musu wannan darajar domin babban abin da dan adam ya mallaka duniya ita ce rayuwa ta bahaushe na cewa in ana ta kai ba a ta kaya kenan ko da mutum ya bada rayuwa ta karshen abin da ya mallaka kenan wannan ya nuna mai gaskiya ne wa minha annahu arada ihlaka a'da'ihi Allah ya so ya halkar da makiyan shi domin an kashe kafirai a nan Uhud farko su aka fara kashewa ko ba haka ba fa qayyada lahum al-asbab allati yastajibuna biha dhalika min kufrihim sai Allah ya sanya musu sabubban da za su nuna cewa kafircin su ya fito ga fili wa baghihim da zalunci su wa tughyanihim da girman kansu da ketare iyaka fi aza awliyaihi wajen tutar da bayin shi sun fito su kashe masu imani su kashe annabi kaga kafirci ya bayyana ga fili babu shakka a cikin sa fa mahassa bidhalika dhunubul mu'minin sai an ka tace zunuban mu'minai an ka yafe musu an jarrabe ka an sare ma hannu wajen yaki sai Allah ya gafarta ma zunubanka wa muhiqa bi dhalika kafirin sannan an ka halakar da waɗanda suke sune kafirai kaga wannan magana ce wanda Ibn Hajar yace ya debo daga cikin maganganun malamai ɗan uwa musulmi yau mun kai ƙarshen tafsiri tafsiri ya kai ƙarshe saboda bayanai mun gaggauta abinda nake son na ce na farko shine akwai waɗanda suke kula da wannan tafsirin daga lokaci zuwa lokaci musamman akwai gidan African TV na ƙasar Sudan ya ɗauki alƙawalin za a ɗaukar wannan tafsirin saboda a rinka yaɗa shi to muna fata Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma Studio La Voix de l'Islam su ne suke kula da wannan aiki kuma wakiltar shi a nan Niger waɗanda suke yin ɗauka su ma muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi duk wanda yake wato kawo tashi gudunmuwa hatta da masu zuwa su saurara su ma suna kawo tasu gudunmuwa ko ba gaskiya ba alkhairi ne mutum ya saurari karatu alkur'ani amma kuma sai mutum ya taushe zuciya tai wajen suna can wajen tuwatuwa wajen hada kuɗi wajen shan shayi wajen kallon tele da wani abu amma ka hana maranka abin da yake so to muna fatan duk mutumin da ya kawo tashi gudunmuwa da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba gudunmuwan nan ta ilmi ce ko ko ta kuɗi ce ko abin da ya kama da hakan ga ga alaran ma shina da harkoki amma yake katsewa ya zo da mota tai a yi karatu sannan ya tafi kaga ba karamin aiki bane a ce yau za a yi gobe za a yi jibi za a yi gata za a yi rana guda kawai tun da muka fara tafsirin nan ba ai ba ranar da aka yi taro wannan taimako wanda za a ba hafizan alkur'ani da ba wannan aiki ba wallahi babu abin da ya sa ba za mu yi wannan tafsiri ba to don haka Allah ya saka ma kowa da alkhairi sannan kuma Allah ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa na irin wannan aiki muna son mu ci gaba da aikin alkur'ani sai mu mutu gaba ɗaya wani malamin mu a ƙasar libya ana ce mai abdullahi babbaba shekarar da muka ƙare jami'a yake cewa ‘ya'yana lokacin da ya ƙare jami'a misra ya tafi sai ya yi kulliya ta shari'a bayan ya yi kulliyatu shari'a ya ƙare sai ya zo Libya sai shiga kulliyatul Qur'an a Jami'atul Bayda wa ilmin qira'at ya kare yanzu za a bashi aiki certificate kin shi ko kuma diplom kin shi aka ce za a baka matsayin alkali na biyu a Libya in shari'a zaka yi zaka daukar kuɗi misali sun kai miliyan goma a wata shi ko Qur'ani in zaka karantar a jami'a to za a baka jika 500 ga wata ina mutum zai yi a to miliyan goma da jika dari biyar tun wancan lokaci yana matashin shi yana son dukiya sai ya ɗauki karantar da alkur'ani ya ce ba ku da abin da za ku biya na shekara ta hamsin da bakwai ina karantar da alkur'ani ban san adadin hafizan alkur'ani da suka ƙara har da alkur'ani a hannuna ba ban son kuɗi gare ku ban son komai amma abu guda nake bukata gare ku tun da tun ina samari ni yarda in rungumi alkur'ani in bar biya mai albashi mai tsoka dan Allah ku yi min roƙon Allah Allah Allah Allah ya kashe ni ina karantar da alkur'ani bai yi wata biyar ba Allah ya karbi rayuwar shi akan wannan makin mu na shekara ta karshe wallahi ba shi ya kawo shi ba dan shi ya kawo mu shi saboda yana da gaskiya bisa ga wannan aiki abu na biyu shine cewa aiki na da'awa aiki ne na Allah dole na sai an samu masu son ai wa'azi akwai waɗanda ba su son ai wa'azi sannan kuma in kana da'awa ba siyasa ce kake yi ba ba ka da wane na wane wane ba nawa bane in dai aya sai yi bayani kan kowa bayani za a yi akan shi to irin wannan wa'azi kuma mun san waɗansu ba su son iri ne sun hin son wa'azi wanda ake kwana ana mashalo mu ko ba mu irin wannan wa'azi tsakani da Allah abinda Allah ce su za mu faɗa to duk muktumin da ba irin hanya guda muke da shi ba ba zai so mu ba sai dai ya ji tsoron kilan yana ganin in ya fito ga fili bai iya yin wani abu ko kuma ya rinka yi daga boye to muna fatan waɗanda ba su ƙamnar da'awa su yi ƙasa ƙasa su ji tsoron Allah su bari wannan tafsiri shine aikin Allah sannan kuma ina kira zuwa ga ƴan uwa har yanzu wannan tafsiri bara mun so mu tayar da shi Allah bai ba mu iko ba mun yi sanarwa ƴan uwa sun yi ta mini waya amma bana bayan sallah babba za mu tada wannan tafsiri so ɗaya a sati da yarda Allah wannan muna yin karatu ranar samdi da ranar dimansh a nan imamu malik ko ba haka ba idan mun duba saboda malamai suna karatu a cikin sauran kwanaki in akwai wata rana muka samu wadda ba samdi dimansh ba to sai mu ɗauki wannan ranar in ba mu samu ba to dole ɗaya daga cikin ranakun mu ko ranar asabar ko ranar lahadi za mu ɗauki daga magariba zuwa isha'i sai mu rage karatun don a yi wannan tafsirin dalili kuma saboda wannan tafsiri yanzu wannan african tv gidan tv ne na duniya kenan waɗansu suna da haƙƙi akan mu a yi ɗauka a rinka tura musu sannan gidan radiyo na amfani kwanni akwai wani bawan Allah ya biya kuɗi na shekara guda ana sayin wannan tafsiri to yanzu kuma duka wata uku ne gare mu tun da sai shekara zuwa shekara muke yi muna son duk sati a yi so ɗaya saboda tafsirin ya ci gaba wata rana muna fatan Allah subhanahu wataala ya gwada muna mu haɗa alkur'ani gaba ɗaya sannan wani lokaci kuna jin muna sawa anglais muna sawa faransai muna utiliser mo waɗanda wani lokaci hausa ba ta nijar ba ce to abin da yasa nake hada kalmomi uku zuwa hudu saboda wani Hausa sai ta Najeriya ce wani dan Kano ne wani dan Kaduna ne wani dan Niger ne kenan in zan yi utilize an yi amfani da kalma guda waɗansu ba za su gane ba to amma da yake za a iya jin shi ko ina in ka kawo mu daya biyu uku hudu kaga ka ce an cakuda an hargitsa an gama an dami kaga dole da daga cikin su insha Allah mutum zai fahimci guda ina fatan kun fahimce ni to shi yasa kuke jin wani lokaci muna kawo angle ko abin da ya kama da haka a ƙarshe kuma kafin in ba malam Yahya shine cewa tafsirin alqur'ani shine ilimin da yafi kowane ilimi wahala a cikin addinin musulunci mutane suna ɗaukar tafsirin alqur'ani wasa ba gaskiya bane duk ilimin da ka san akwai shi cikin musulunci to tafsiri na da bukata ta yi nahau wani na cewa to ai nahawu babu shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa akwai masu irin wannan shubha yo shi balarabe ne bai bukatar nahawun amma yanzu ko balarabin da aka haifa a kasashen laraba sai yayi nahawu sarfu dole sai ka san shi saboda ka san asalin kalma ta alqur'ani domin za a yi samun sabani wani zai ce asalin kalmar kaza wani ce asalin kalmar kaza dole a dime ta ina da asalin take kaga da bukatar sarf in ka zo yana da bukatar balaga domin alqur'ani ya sabka da yaren larabawa balagan nan yadda suka kware da iya magana dole ka san wannan saboda alkur'anin da yaran su ya sabka in ba dan haka nan ba da ba a bukata shi karatun da muka yi ma larabci da nahau da sarfu don alkur'ani ne da addini ba don laraba muke yi ba an fahimce ni da kyau sannan kuma dole ka san adab adab shine rayuwar larabawa kafin zuwan musulunci don Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ya suka rayu wancan lokaci akwai shu'ara'ul jahiliya akwai tarihin su da yadda suka yi ka karanta wannan tarihi sannan ka karanta tarihin su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihin su dan saboda su ne alqur'anin ya sabka ba ka fahimta alqur'ani sai ka san waɗanda ya sabka a lokacin su ina fata an fahimci ka san ɗabi'a su larabawan dole sai ka san hadisi hadisi ka san yadda ake tace hadisi domin kada ka zo ka ɗauko hadisi ka fassara aya da shi hadisin nan bai inganta ba kaga ka fassara ƙarya da gaskiya yayi bai yi ba ina fata an fahimce ni kai kokari kai bincike ka hada ra'ayuka na malamai sannan kuma bayan wannan yana buƙatar ka san fiqhu ka san usulul fiqhu yadda ake fitar da hukunci jiya kun ji wata tambaya da an kai muna a cikin alqur'ani ba yadda ka samu aya da taima wannan bayanin amma sai ka hada wannan da wannan kaga menene kamata ka gabatar so ranka ba da fatawa wannan aikin usulul fiqh kenan fiqhu ka san fiqhu don ayoyi za su zo wata aya ta yi magana kan idda wata aya ta yi magana kan sallah wata aya ta yi magana kan zaka ga sunan dai hukunce hukunce na shari'a dole sai ka san wannan to wani ilimi ya saura wanda babu ta musulunci kaga ilimin tafsiri duka ya hada wannan to shi yasa kuke ganin cewa da yawa ga waɗanda suke so su yi tafsirin da an fara kwana ɗaya biyu saboda babu usulubi ba a san usulul tafsiri ba yadda ake ka'idodi na tafsiri yadda ake manhaj yadda ake tafiya sai ka iske al'amuran ba su tafiya wannan kuma mun faɗe shi ne ba dan mu nuna ma wani kaza ba a'a muna son mutane su gyara ne kuma su san hanya akwai waɗanda za su zo bayan mu muna fatan su fi mu ina fata an fice ni kuma ya kamata kowa ya gyara to don haka waɗannan a gurguje su ne bayanan da ke ɗauke da su ‘yan uwa musulmi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da wannan tafsiri kuma muna fatan duk abin da za mu yi mu yi don Allah ba don mu gyara ma wani da rai ba ko don mu ɓata ma wani da rai Allah subhanahu wa ta'ala yadda muke ganin fuskokinmu a wannan wurin irin waɗannan wuraren na addini aikin addini Allah ya gwada mana fuskokinmu a gidan aljanna to Allah ya saka ma kowa da alkhairi ina ganin dan zan dakanta malam sai in baka ka dan gabatar da bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلق الله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma godiya da shekha shi Abdul Malik yayi ga yan uwa musulmi da suka ba da haɗin kai da zuwa wajen wannan tafsiri to alhamdulillah mu bako da muke tattare da shi wanda ma'arufi ne ga dukkan al'umma ko kuma yan uwa musulmi wajen aiki na gabatar da addinin musulunci shine Sheikh Yahya Abubakar shine ɗaya daga cikin limaman masallacinmu na juma'a na Abu Ubaida can Bokoki sannan kuma yana ɗaya daga cikin alƙalayenmu wanda muke gabatar da musabaka ta karatun alkur'ani ta kanal turwa da kuma sunna tv to yau Allah subhanahu wataala ya bashi ikon kuma a wajen tahfiz na alqur'ani can bukkoki dai har yanzu dai to saboda haka yau ya halarce mu domin rufe wannan taro namu mai albarka to saboda haka Sheikh Yahya Abubakar falle tafaddal mashkur insha Allah
الحمد لله رب العالمين رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي ضارعا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجبني فمن يجيب بكائي أنت الكريم فلا تدعني سائها فلقد أويت من البعاد النائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد رجائي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمي بركة مدى haduwa wannan waje mai albarka wannan masallaci mai tarihi wanda a takaice dai jama'a musulmi na yi farin ciki kwarai da Allah ya sake haɗa mu wannan waje da farko dai wanda ya gina wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarce shi Allah ya ji kanshi da rahma wayanda kuma suka yi zaman zuwa nan suna sauraron wannan tafsiri a yau halin da muke Allah ya musu cikawa Allah ya ji kansu da rahma mu da muka rage kuma Allah ubangiji ya samu cika da imani jama'a musulmi mun ji tafsiri mun ji tafsiri mun ji tafsiri sannan kuma muna fatan alƙawalin da malami ya ɗauka Allah ya bashi ikon cikawa wanda tun bara ina jin mun yi wannan zance nan wanda gaskiya yana da kyau tunda in muka duba dai tafsiri dai ko bara na maimaita wannan magana anan wanda in muka duba ana tafsirai kala kala cikin yamai wanda har ya kawo ba ma tafsirin suke cewa ba tamsiri ake cewa to dan haka kaga gaskiya abin akwai matsala kwarai akwai matsala sosai amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tunda Allah ya fara ba da daman ana samun irin wayannan tafsirai wanda suna tahiya da lugha da komai da komai duk wani ulum wallahi ba wai ina yi bane saboda in fakar mana a abu ne wanda haka yake tsakani da Allah wanda yau eh in dai ka karanta alqur'ani kuma kana dan jin larabcin ka dai kana jin daɗi kaga ana fasara alqur'ani tsakani da Allah yadda ya sauka kana ana fasara shi haka nan to wannan gaskiya babban alkhairi ne a riƙe da kyau jama'a musulmi to sannan kuma mun ji kuma duka nasihohi wanda dai nasiha ta ɗaya zuwa gare mu kuma in ce nasihohi na guda biyu su ne mun ji abin da ya shahi gazotu badr wanda abu ne wanda tarihi bai manta da shi wanda gazotu badr ta gazotu uhud ita ce wadda ta bayyana musulunci sannan kuma ta bayyana imanin wasu aka gano munafukai daga cikin musulmi wanda muka ɗauki suratu ali imran wanda kaga sai da Allah ya gayi wala qad sadaqakum Allah wa'adahu iz tahsunahum bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم to kaga eh alƙawli ne da Allah ya ɗauka musu za a ba su nasara sun tai akan haka amma sai suka ga akasin alhali mu doki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gashi wato sun saba wani umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam sabawa suka yi menene sabawa annabi ya ɗauki mutanen da yake cewa rumman wa'anda su ne suka kware wajen iya halbin kibiya yace su hau kan jabal uhud suna nan sama annabi bayan zai saukowa sai ya ce ma shugaban su sa'id bin jubair ne ina jin yake cewa la tabrahu hadha aljabal sawa'un intasarna am kusirna walau ra'aytumuna takhattafna at-tayr yace kada ku yi sake ku sauka saman wannan dutse kada ku bar shi ya ce ko da kun ga duka an kashe muna ga baki ɗaya ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna cin naman jikinmu ne kada ku sauka annabi yana da wato hikimar da ta saye haka amma bayan ana nan jama'a musulmi kawai kaga sai suka saba saboda wasu sun nuna musu cewa ai yaƙi ya ƙare gashi can ana kwasan ganima alhali in ba nan da ɗabi'a ta ɗan adam ba cewa yana da kasawa ai ganiman ma ko an tara ta sai an kai wajen annabi an tara sa na araba ko to amma kaga sai suka manta da wannan saboda mi saboda shedan ya nemi shiga cikin lamarin shi kuma shedan duk lokacin da ya shiga cikin al'amari ya lalace shi yasa kake ganin wani aiki nan sai an ɗauko cikin garin ga yana tahiya wato musulmai suna amfanuwa da shi sai kaga kuma Allah ya juyar da wannan al'amari wannan kuma duk daga gare mu ne jama'a musulmi to kaga in muka duba dalilin haka shine Khalid bin Walid da lokacin ya zo don bai samu zuwa gazwatu Badr ba amma sai ya samu musharaka cikin gazwatu Uhud wanda har ana mai lakanin cewa mutum ne wanda bai taba shiga cikin yaƙi ba bangaren da yake a ce ba su ci nasara ba to kaga ga lokacin da ya zo sai ya ga shi kaɗai ne hankalin shi ya zo ga wannan dutse mutanen da suke saman dutse duk kafuran da suke nan ba su san hikimar da ta sa aka yi haka ba da su musulmi sai yake ce ma kafuran mutanen nan da suke saman dutsen nan yace in ba sun sauko ba ne ba yadda za a yi muci wannan yaƙi yake ce musu saboda mu ba za mu iya cin nasara ba sai mun samu gewaye wannan dutse gewayewan shi kuma bayyuwa dole in muka zo za su harbe mu dun mu mutu to shine sai ya raba mutane kashi uku wasu suka tsaya nan a buga da musulmi ya ba su shawaran da kun fara bugawa ya ce musu su gudu su nuna kamar sun ji tsoro to shi kuma ya je da nashi tawaga bangare daya wayanda in suka gudu musulmi suka bi su shi zai samu daman zuwa ya gewaye wannan dutse su kuma na ukun za su cakuɗi da musulmi a ga yawan kafiran har ya zamanto sun firgita musulmi kaga wallahi kuma haka ya faru bayan ana buga kuma suka gudu suka nuna kamar sun yi tsoro su kafiran shine sai musulmin sai suka sauko wasu na ƙasan na ce musu ku zo ga gani mamuncin yaƙi ashe yaƙin ba a ma fara ba jama'a bayan sun sauko ina jin mutum uku suka rage Khalid bin Walid ya iza an ka kashe wayannan mutanen eh mutum goma yawa to ka gani Abdullahi bin Jubair yana daga ciki shine shugaban su ya tunatar da su yace ku tuna fa magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu bar wannan waje to jama'a yanzu darasin da zamu dauka nan kun ga shi shugaba ne kuma yayi kokarin hana su amma sai suka ki da fitina ta zo kaga shi ma bai tsira ba to dan haka kaga ta nan ne aka samu matsala kwarai da gaske to sannan kuma nasiha ta karshe ita ce da yawa na muka duba 'yan kasuwa ne kwarai sannan kuma wani yau ban fatan haka amma wani yau da aka gama tafsiri ila ya zo da da alqur'ani shi cikin ejika daga zuwa gida yanzu za a makala ta a sarkawa ya ce Allah ya nuna mana bacci to kaga kenan babu niyyar karanta alqur'ani to dan haka don Allah a kula a kula kwarai da gaske sannan kuma ga a ƙarshe wani hadithul qudsi wanda Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin wannan hadithul qudsi kin Allah ya nuna manhaji na bayan Allah na kirki yake cewa ibnu adam la takhafanna min bi sultan ma dama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada yace dan adam kada ka ji tsoron mai mulki mai wani mulki akan ka yace saboda ni mulki na yana nan wanda baya da za a yi kare yana nan har abada yake cewa kuma ibnu adam la takhsha min dhiqir rizq fakaza'ini mal'ana fakaza'ini la tanfadu abada yace dan adam kada ka ji tsoron tawaya arziki don wani yanzu yana nan kila duk tafsirin da aka hankalin shi na wani waje to kaga kuma ya kamata mu mai da hankali saboda wallahi jama'a wannan lokaci ne mai tsada da zaka samu malami ya zauna ya fassara ma alqur'ani tsakani da Allah lokaci ne wanda yake da tsada wanda duk lokacin da ka je irin haka kada ka bari ya fice ka to dan haka kaga yake cewa kai kakkaji tsoron tawaya arziki wani yau ba abin da yake tayan mai da hankali kamar a ce a'a yana da miliyan goma bana amma zuwa baɗi sun dawo miliyan tara to shi yanzu hankalin shi ya tashi yanzu shi son na yake ya gano ta ina wanga abu ya faru to kaga matsala ce shi kenan duk hankalin shi a can yake yake cewa ibnu adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab yace da adam na halice ka ne saboda ibada kada kai wasa da ibada yace sannan kuma arzikinka an yi asiran wannan arziki yana nan duk inda ka je wala arziki yana nan in duk duniya za ta gamewa waje ɗaya da ce ba mu son wane zan mai arziki in Allah ya rubuta wallahi za ka samu sannan kuma in duk duniya ta ɗaure ma gindi sai ka samu arziki in Allah bai kaddaro ba ba ka samu in duk malaman duniya da sun yi matsi sun ce wane sai ya haddace alqur'ani sai ya zan mai tafsirin alqur'ani in Allah bai kaddarce ka wallahi bai sannan kuma in duk duniya ta kai ta ce eh ta ce sai wani ya zan sai mu hana wani ya zama mai tafsirin alkur'ani ko mahaddacin alkur'ani wallahi in Allah ya kaddaro zaka haddace shi ba tare da ka nuna kasawanka ba to sannan kuma kaga yake cewa fawaizati wa jalali yace ina rantsuwa da buwayata da girma na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yace da ka hakura in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak wa kunta indi mahbuba yace in kai yadda da abin da na baka kai hakuri da shi wallahi na hutar da kai sannan kuma za ka kasance mutum ne wanda nake so a wajena amma wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha raqban wa hushi fil barriya thumma la yakun laka minha illa ma qasam ma qasamtuhu lak yace in kuma kaki kai ja da ni kana ganin a'a yadda nake son nan kai ba haka kake so ba yace wallahi zan sallata duniya akan kai sama kwaɗayin duniya kullum kai ba abin da ba labarin da kake so sai dai a kama labarin manya-manyan masu kuɗi amma da an kawo labarin malamai sai kaje ya fara cewa wayannan munafukai na a bari su sun ka bata ƙasa wallahi magana ce wadda in ba mu hankali ba tana iya jan mu zuwa ga halaka wanda wasu yau suna nan ba abin da sun karaina illa malamai ba abin da suka ki kiyayya wanda shi malamin bai sani ba ba abin da suka ki kamar malamai wannan hadari ne kwarai da gaske amma shi malami wanda yake fahimta duk lokacin da ya fara ganin irin wannan to ya taba cewa lalle kasuwancin shi yayi saboda duk lokacin baka fara samun irin wayannan ba ka je ka binciki imanin ka wallahi akwai matsala manya manyan malaman ga wasu wani wasa ne shi aka yi tai sai da ya mutu babban malami ne kuma wasu harbe su aka yi suka mutu wasu kayan su mutu an wulakantar da su kuma kowane zamani tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har wanga lokaci da muke ciki tunda ko yanzu a halin yanzu wani yau da a ce ana samun sa'a shi da an hallaka shi to ka gani Allah ubangiji ya sauwake to sannan karshe yake cewa yake ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan adam yace khalaqtu samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihin ayu'ini raghifu aishin asuquhu lak yace dan adam na halici sama da ƙasa ba tare da na wahala ba ba su gajiyar da ni ba ya ce yanzu ɗan arzikin da zan baka kaci shi ne zai gajiyar da ni in kasa wata magana ce wadda ya kamata mu fahimta jama'a musulmi yake cewa kuma ibnu adam la tas'alni rizqa ghad kama lam atlubu minka amala ghad yace dan adam kada ka nemi arzikin gobe a gare ni kamar yadda ni kuma ban nemi aikin gobe a gare ka ba tunda yau in ka mutu yanzu yanzu Allah bai tambaye ka yace me kake da niyyar aikata gobe bari in yi maka hukunci Allah bai maka haka nan to a ƙarshe Allah yake cewa ibnu adam ana laka muhibbun fa bi haqqi alayka kulli muhibba yace dan adam ni masoyinka ne ina son ka yace da haƙƙi na da yake a kanka dan adam dan Allah ka so ni ka ji maganganu ne na Allah to yau wayannan maganganu a jimilce dan adam ya kamata ka wa kanka darasi wato duk abin da ka san zai ƙara ma ka fahimci addininka kada ka yi wasa da shi kada ka yi sakaci da shi duk malami shi malami da muke gani jama'a musulmi yadda ka san ruwan sama ne duk inda ya nufa in ya sauka wallahi tallahi za a samu alkhairi mai yawa kwarai da gaske wanda wayancan malamai yau in ka duba ka duba su imamul bukhari imam muslim imam ahmad ibn taymiya da sauransu wanda yau kuka duba ga lokacin su ba tere ba radio ba komai ya an kai duk sunansu ya game duniya yau ko obama ya san wane ne bukhari ko obama to ka gani to dan haka jama'a musulmi in muka duba a hali yanzu yau akwai malaman da yau mu in muna samun irin wannan tafsiri ba wai Africa TV ba ko Sunna TV da sauransu a'a duk wani shan international da ka sani tun yanzu ba inda ba Hausa duniya duka akwai su sannan duk tafsiri aka sa duka ana gani ana sa yare kala kala duka irin wannan ya kamata a ce ana sa to amma matsalan shine yau akwai sauran tele in kai ba alaka ke gare su ko kuma su waɗanda suke kula da harkar tsare-tsaren wa'azuzzuka in kai ba kana yi musu yadda suke so ba ko ana lankwasa ka yadda ake so bai da za a sa karatun ka to nan Allah aka wa aiki koya to kaga shi ne aka wa aiki to dan haka mu dai abin da muke fata muna fatan duk wanda yake gabatar da wani abu Allah ubangiji ya azurta shi da ikhlasi saboda ikhlasi in akwai shi aiki zai ci gaba ma kharaja min al-qalb sabata fil qalb duk abin da ya fita daga zuciya ta kwarai zai samu zuciya ta kwarai kuma ya zauna a ciki to abin da muke fata mu dai jama'a musulmi ko da wani lokaci Allah ubangiji ya azurta mu da ikhlasi sannan kuma muna fata wannan aiki da muka ɗauko Allah ubangiji ya karɓi rayuwar mu akan shi sannan kuma wayanda suke zuwa suna sauraron wannan karatu muna fatan yadda Allah ya tara mu wannan waje Allah ubangiji ya tara mu gidan rahmar shi da haka san tsayawa nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسر الإضان لحما بعد الموت ائت رقابنا ورقاب آبائنا من النار وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقلبة الرجال يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيسى الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلقنا أبواب شرك يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين اللهم عال الدعاء ومنك الإجاب وإليك التقلام ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم فصل وسلم وعنئم وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله وقد وسنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا